بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yanzu da nake magana yammacin ranar litinin ce wacce ce daidai da uku ga watan ramadan hijira na da shekara biyar wacce ce daidai da talatin ga watan jun shekara ta hudu. wannan shine kasad na ɗaya daga cikin jerin kasusuwan karatun tafsirin alkur'ani mai girma karatun da babban malami a sheikh abu abdurrahman muhammad awwal adam albani ya yi watake da alkur'ani mu'jizar mu'jizoji allah maɗaukakin sarki ya gafarta mushi allah ya kai haske kabarin shi allah ya ɗaukaki darajojin shi allah ya haɗa shi da annabawa da manzanni waɗannan ayyuka na alkhairi da ya gabatar a lokacin rayuwar shi allah maɗaukakin sarki ya saka mushi da mafi alkhairin sakamakon da yake ba masu irin wannan aikin idan yan uwa masu bin waɗannan karatuttuka namu ba su manta ba a jiya har yanzu muna tafsiri a cikin suratul bakara suratul bakara sura ce madaniya ma'ana surar da ta sauka bayan hijira a jiya mun karanta aya ta wato ɗari biyu da talatin da biyar kanta muka kwana mun fassara ta muna tattauna hukunce-hukunce da matsaloli na fiƙihu da ayar take ɗauke da su sai lokaci ya ƙure mana don haka a yau malam zai maimaita mana wannan aya to sa'annan sai mu fassara ta mu ƙarasa tattauna matsaloli da take ɗauke da shi sa'annan sai mu ɗora sai mu ci gaba insha Allah muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu me Allah ya ce malam a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرًا ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا أقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم الله مدوكاكين سركي يتي ولا جناح عليكم باب لي في أكمكم ku zawarawa masu neman matayen da mazajensu suka rasu fi ma'arrabtum bihi min khitbatin nisa babu laifi akan ku cikin abinda kuka yi wa waɗannan mataye shagube da su na neman aurensu ma'ana ba ku fito ƙarara kun bayyana kuna son ku aure su in suka ƙare idda ba ma'ana kun yi musu hannunka mai sanda ka faɗi wata kalma wannan kalmar ba ƙarara take cewa kana neman aurenta ba wannan shine ma'ana at-ta'ridu fin nikah Allah ya ce idan kuka yi haka babu laifi aw aknantum fi anfusikum ko abinda kuka boye a cikin zukatanku na kuna son ku aure su idan suka karkare idda ma'ana abinda ku zawarawa yake a kanku game da abin da ya shafi matayen da mazajensu suka rasu na neman aurensu to lallai babu laifi akan ku kwa iya yi musu shagube ka iya amfani da wata kalma a dunkule ka iya amfani da wani aiki wanda zai bayyana lallai fa kana son ka aure ta amma ba karara ba a jiya mun yi bayani malamai suka ce ka iya faɗin wasu kalmomi waɗanda suke masu ɗaukar wasu ma'anoni na daban wance idan kika gama idda ki nemi shawarata kaga baka ce kana son ta ba cewa kai ta nemi shawararka ka iya faɗawa waliyinta cewa wane idan wance ta gama idda to a sanar da ni ba wai kana cewa za ka aure ta ba ma'ana ba karara ba ne malamai suka ce abinda ake nufi da at-ta'rib shine ziddu tasrih kishiyan fitowa karara ka bayyana cewa kana son ta da aure ko za ka aure ta ko ku kulla wata yarjejeniya makamanciyar wannan Allah ya ce alimallahu annakum satadhkurunahun Allah ya san cewa za ku ambaci waɗannan matan za ku rika labarinsu za a rika tattaunawa a cikin dangi za a rika cewa to wane dai ya rasu wane ya kamata ya auri matar shi don ya rike 'ya'yan shi kaga za a tattauna irin wannan abokai za su zauna su yi shawara wa junansu za a zauna za a tashi Allah ya ce ya san za ku rika tattauna irin waɗannan abubuwan Allah maɗaukakin sarki sai bai haramta muku shaguɗe a cikin neman aurensu ba sannan bai halatta muku kai tsaye ku fito ƙarar ku ce kuna son su ba Allah sai ya halatta muku ka iya hannunka mai sanda ka iya aika mata da kyauta ka iya faɗin kaza ka iya faɗin kaza a jiya mun ji wasu maganganu da aka ruwaito daga wasu cikin magabata ɗaya daga cikin jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai suna Ja'faru Sadiq ya je ya samu wata mata yake cewa da ita wance e bayan ta amsa ta ce kin san cewa ina da dangantaka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce i kin san cewa ni ɗa ne ga Sayyidina Ali ko jika ta ce i ta ce amma me kake nufi baka san Allah ya haramta ba ya ce a'a ai ni cewa ne ni jinin manzon Allah ne mana ai ba ƙararren fito ba ina fata an fahimta to idan kuka yi haka babu laifi ina fata an fahimta ka iya bayyana wasu darajoji naka ka iya cewa kai kaza ne kana aiki a wuri kaza kana da kuɗi kana da account kana da dukiya iri kaza a wuri kaza wannan dan ka faɗa mata haka ba laifi bane a matsayin ta'ariri Allah ya ce walakin la tuwa'iduhunna sirran sai dai kada ku yi alkawari da su matan alkawarin aure a ɓoye mana a ɓoye ku je cikin duhu ƙarƙashin ƙasa ku ƙulla yarjejeniya da ita cewa da ta ƙare idda za ka aure ta Allah ya ce kada kai haka wasu malamai suka ce abinda ake nufi da sirran ba wai aure ba a'a kada ku yi zina da su a ɓoye ina fata mun fahimta Allah ya ce illa an taqulu qawlan ma'rufa sai dai ku faɗi magana wacce take sananna a shari'a shine jawazu ta'rif halaccin yin shagube din Allah ya ce wala ta'zimu uqdatan nikah ku waliyan matayen iyayensu waɗanda kuke da haƙƙin ku aurar da su kada ku yi azamar ƙulla aure tsakanin waɗannan matan da zawarawan da suke neman su hatta ya bulugal kitabu ajala har sai wannan ajali da Allah maɗaukakin sarki ya sanya musu na sai sun yi wata hudu da kwana goma sai ya ƙare ma'ana haramun ne a matsayinka na mahaifinta a matsayinka na alwalinta a matsayinka kai na bazawari da kake neman aurenta ka je ku haɗa baki a ɗaura aure iddarta ba ta ƙare ba wannan haramun ne malamai suka ce idan har aka ɗaura aure a irin wannan yanayin to auren ya ɓaci kuma za a raba tsakaninsu kuma har abada ba za su dawo su auri juna ba kamar yadda yake wannan shine lazimi na mazhabar malikiya. Allah ya ce wa'alamu annallah lallai ku zawarawan da ku matayen da mazajenku suka rasu da ku waliyansu ma'ana iyayensu ko kuma waɗanda aurensu yake hannunsu wa'alamu lallai ku sani da cewa annallaha ya'lamu ma fi anfusikum Allah ya san abin da ke cikin tunaninku da zukatanku fahadharuhu ku kiyaye Allah ku tsoraci Allah kada ku ƙetare dokokin shi kada ku ƙetare iyakokin shi waɗannan hukunce-hukunce da yake bayyana muku to kada ku ƙetare su kada ka ce ai kai wane ne kada ka ce dan kai kaza ne kada ka ce dan kai wato kana da wani matsayi ka fi ƙarfin ka bi doka kaza doka kaza ta wane da su wane ce kada ka yi haka ku tsoraci Allah Allah ya ce wa'alamu kuma lallai ku sani annallaha ghafurun halim lallai Allah mai gafara ne kuma Allah mai haƙuri ne Allah mai dangana ne Allah ba da kayi zunubi yake kama ka ba yana jinkirta maka dan ka tuba don haka ya kai dan uwa in ka san ka taɓa wani abu wanda yake sabon Allah ne a cikin al'amarin da ya shafi aure ko mu'amalar rayuwa ko abin da ya shafi alaƙarka da mahaliccinka to lallai ka tuba Allah maɗaukakin sarki zai karɓi tubarka kuma zai yafe maka zunubanka zai saka ka aljanna Allah maɗaukakin sarki ka taimake mu dama mun fassara wannan ayar jiya a yau sai mu ci fafil ayati min alfawaidi ghairu ma taqaddama daga cikin darussa da hukunce-hukunce a takaice waɗanda za mu iya fitarwa daga cikin wannan ayar banda waɗanda ambatansu ya gabata awwalan na farko malamai suka ce fi hadhihi al-ayati tahrimu khidbati al-mar'ati al-mu'tadda min wafatin aw talaqin ba'inin bi kalimatin sarihatin a cikin wannan aya za mu samu fa'idar cewa Allah maɗaukakin sarki ya haramta neman auren mace wacce take cikin takaba, takabar mutuwar miji, ko wacce take cikin idda, iddar da mijinta ba zai komar da ita ba, iddar saki na nawa kenan jama'a, iddar saki na uku kenan. Haramun ne ka nemi auren mace bayan mijinta ya rasu tana cikin idda ko mijinta ya yi mata saki na uku tana cikin idda haramun ne ka nemi aurenta bi kalimatin sarihatin da kalma karara ka fito ka ce wance ina son ki wance zan aure ki ko ka faɗa wa waliyinta wane idan wance ta gama idda to zan aure ta kalmomi karara da za su bayyana kana santa ko kana neman aurenta wannan aya ta zo da haramcin haka ina fata jama'a mun fahimta don haka haramun ne kyarkyara da mafi yawancin zawarawa suke sai ka ga ya bi ta gida yana yana rabewa a zaure yana bin bango yana yana kadama sirikin to lallai jama'a a yi kokari a yi taka tsantsan kada ka aikata abin da Allah ya haramta haramun ne ka fito karara ka ce kana son aurar wanci bayan gata a cikin takabar mijinta da ya rasu wannan haramun ne Allah maɗaukakin sarki ya haramta wafiha yana daga cikin hukunce-hukunce da darussa da wannan aya take ɗauke da su jawazu ta'arif halaccin yin shagube jirwaye mai kama da wanka hannunka mai sanda Allah ya sa kun fahimci hausar tawa ma'ana kaɗan kaikaice ka faɗi wata kalma muhtamala wacce take a dunkule wacce za ta bayyana tofa kana santa amma ba ƙarara ba ina fata an fahimta ka an ya kula kamar bazawari ya ce da bazawarar shi in ni uridu tazwij wance ina son aure to ni kake so a ni dai ban ce ba aure na ce ina so an fahimta ko kuma ka ce uhibbu an tushawirini indan qidha'i iddatuki ina so ki, ki nemi shawarata ki saka ni daga cikin waɗanda zaki shawara da su idan iddaki ta kare haka ta faru ga wata sahabiya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace da ita idan iddaki ta kare fa'azinnani ki sanar da ni annabi ya ce ki faɗa min kaga annabi bai ce na tattalar miki wane zai aure ki ba jama'a mun fahimta da kyau kuwa annabi ya ce in kika ƙare idda ki faɗa min tana ƙare idda ta faɗa mishi ta faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ƙare idda amma wane da wane da wane da wane sun zo neman aurenta manzon Allah ya kake gani annabi ya ce to kin ga dai wane to akwai dai dukan mata kam da kin yi laifi to akwai naushi akwai duka ina fata an fahimta ya ce amma kin ga wane to matsolo ne marowaci ne bai iya wadatar da iyalin shi ba dan bai da wadata ba mana marowaci ne annabi ya ce amma kin ga wane talaka ne bai da komi kuma bai dukan iyalin shi ina baki shawara ki je ki aure shi wannan hadisi ingantacce ne al-Imam al-Bukhari ya ruwaice shi a muhalli shahid game da kawo wannan hadisi shine jama'a haramun ne neman auren mace karara a sa'ad da take cikin takaba ko take cikin iddar da wato ba ta kome bace ina fata mun fahimta to sa'an nan yana daga cikin darussa da hukunce-hukunce da wannan aya take ɗauke da shi wa fiha nahayun an muwa'adatil mar'ati bin nikahi sirran a cikin wannan aya akwai hani da aka yi wa zawarawa da masu neman auren matan da ke cikin takaba akwai hani da aka yi musu game da ƙulla alkawari da yarjejeniya na za su auri waɗannan matan a ɓoye a cikin takaba kafin takaba ko iddarsu ta ƙare wannan ayar ta hane su ta kwaɓe su ta ja kunnensu ta gargaɗe su lallai kada su yi alkawari da matan a ɓoye kada su wato alkawarta wa matan ko su alkawarta wa waliyan matan cewa za su aure su idan ka yi haka ka yi haramun ka saba wa Allah maɗaukakin sarki idan kika yi haka ke da shi kun yi haramun kun saba wa Allah madaukakin sarki idan ke kika kulla haka a ranki ko kika nemi wani da ya neme ki to kin saba wa Allah madaukakin sarki lalle Allah madaukakin sarki yayi hani game da haka a cikin wannan ayar ina muka fahimci haka a ayar shine inda Allah ya ce walakin la tuwa'iduhunna sirran jama'a mun fahimta da kyau kuwa yana daga cikin darussa da wannan aya take ɗauke da su wa fiha in uqidat fil idda wa dakhala ba'dan qida'iha zalika kad-dukhul fil iddati wan nikahu fasidun bil ittifaq malamai suka ce idan aka daura aure da mace wacce take cikin iddar mutuwar miji ko take cikin takaba na sakin da miji ya mata ba na kome ba idan aka ɗaura aurenta da wani bazawari a cikin idda ko a cikin takaba malam ya ce ko da mijin ya tare da ita bayan ƙarewar takaba to lalle wannan auren ya ɓaci kamar hukuncin ɗaya ne kamar wato wanda ya tare da ita a cikin idda ma'ana a ɗaura aure a cikin idda ko da ka tare da ita bayan idda ne wannan auren ɓatacce ne hukuncin ɗaya yake kamar ka aure ta ka tare da ita ne tana cikin idda jama'a mun fahimta da kyau kuwa malamai suka ce wan nikahu fasidun bil ittifaqi wannan auren ya ɓaci aure ne ɓatacce ya lalace da dukkan haɗuwan malamai wannan shine mashhurin mazhabin imamu malik da mazhabar imamu abu hanifa da mazhabar al-imamu shafi'i da riwaya da aka samu daga imamu abu abdullah ahmad ibn hanbalin Allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu don haka jama'a waɗannan hukunce-hukuncen lallai faɗakarwa ce kuma bayyana hukunce-hukunce ne da dokokin da Allah maɗaukakin sarki ya shimfiɗa wa musulmi na me ya kamata me bai kamata ba a sa'ad da wani ya rasu matar shi take cikin takaba wasu suka taso suke neman aurenta ina fata da mun fahimta waɗannan iyakoki ne na Allah dokoki ne na Allah maɗaukakin sarki haramun ne ƙetare su haka ya tabbata a hadisin can jama'a annabi yake cewa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah maɗaukakin sarki hadda hududan fala tubayyi'uha Allah ya sanya iyakoki ya sanya ƙa'idodi ya sanya shari'a to kada ku tozartar da waɗannan iyakoki na Allah kaga wannan yana ƙara bambanta maka musulmi daga wanda yake ba musulmi ba kullum musulmi yana kallon duk abin da zai na ci ko sha ko mu'amalar aure ko mu'amala ta zamantakewar rayuwa ko ta kasuwanci balle ta addini ta ibada tsakanin shi da mahalicci to yana kallon me Allah ya ce me manzon Allah ya ce me Allah ya hana me manzon Allah ya hana sai kaga rayuwarka a matsayinka na musulmi ta yi albarka idan ya zamto babu abin da ya shafe ka duk abin da ya riya maka a rai kake aikatawa to rayuwarka za ta duhu ba za ka yi haske ba ba za ka ga ci gaba a rayuwa ba ba za ka samu natsuwar zuci da ta gaɓoɓi ba kuma za ka mutu Allah maɗaukakin sarki ya kama ka Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye bayan Allah maɗaukakin sarki ya bayyana mana waɗannan hukunce-hukunce a cikin wannan aya ta ɗari biyu da talatin da biyar a suratul bakara a ayar gaba sai Allah ya ce la junaha alaikum in tsallakatumun nisa' لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين الله يجي لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة الله يجي لا جناح عليكم باب لي في أكنكو ku mazaje ai la isma alaikum babu zunubi ba ku da laifi in tsallakatumun nisa idan kuka saki mataye malam tamassuhunna matukar ba ku sadu da su ba ma'ana ka auri mace an ɗaura aure baka sadu da ita ba sai ka sake ta ai malam tamassuhunna ai malam tujami'uhunna ba ku jima'i da su ba ba ku sadu da su ba ba ku tare da su ba au tafridu lahunna fariba ba ku faɗi sadakin da za a ba su ba ma'ana an ɗaura aure waliyinta da wakilinka ko kai kanka kai an ɗaura aure da yarjejeniyar akwai sadaki amma ba a faɗi sadakin ba shine au tafridu lahunna fariba ai walam yusammi laha maharan ba a faɗi adadin sadakin ba dubu kaza ne ko dubu nawa ba a faɗa ba amma dai akwai sadaki ma'ana an yarda da juna saboda yarda da shakuwa da aka yi da juna aka ce a zo a ɗaura aure wane zo a baka aure ka zo aka ɗaura aure akan wani sadakin da sai nan gaba za a yanke adadin shi a faɗa ma ka biya ma'ana azzawaju bitafwid ma'ana ɗaura aure wato sadakin sai ya zama nan gaba za a biya kuma nan gaba za a yanke adadin shi nan gaba za ka kawo Allah ya sa jama'a kun fahimta ma'ana kaman ka ce ajalan kenan ko duk da ajalan yakan ɗauki wata sura ta daban ajalan aure bashi ma'ana ka san adadin sadakin da zaka bayar sai a ce za a ɗaura auren wata ɗaya wata biyu wata shida in ka samu ka kawo kaga ajalan kenan to amma wannan ba a faɗi adadin sadakin ba amma an san akwai sadakin jama'a kun fahimta da kyau Allah ya ce la junaha alaikum babu laifi a kanku in fallakatumin nisa'a idan kuka saki matayen da ya zamto kun aure su amma fa malam tamassuhunna ba ku kai ga saduwa ko tarewa da su ba aw tafridu lahunna fariida kuma ba ku faɗa musu adadin sadakin da za a ba su ba in kun sake su ba laifi babu zunubi a kanku ba ku yi rashin mutunci ba don wani zai ce to ai akwai rashin mutunci an yarda da kai an ce a zo a ɗaura aure ba ma sai an faɗi sadakin ba nan gaba za a yanke a faɗa ma ka biya ya za a yi ka sake ta tun ba a je ko ina ba to wannan babu laifi akan haka idan har bukata idan maslaha ta bayu zuwa ga haka jama'a kun fahimta da kyau kuwa Allah ya ce wa matti'uhunna ku jiyar da matan daɗi a yi musu kyauta ta tamattu'i a yi musu alheri a kyautata musu a ɗebi kuɗi a basu kai miji ka ɗiba daga wani abu na dukiyarka ka basu a matsayin kyauta ta jin daɗi an fahimta tunda kaga ai ba ta da sadaki ba a tare da ita ba ina fata an fahimta wannan kyauta ta tamattu'i Allah ya ce alal musi'i qadaruhu wanda yake da yalwa mai arziki wanda yake da kumbar susa zai ba da wannan kyauta da gwargwadon samun shi shine al-musi'i al-musi'i shine al-ghani an fahimta da kyau ma'ana wanda yake mawadaci ko kuma wanda yake al-musiri ma'ana al-musi'i ai al-musiri lafzan wa ma'anan ma'ana lafazin daya adadin kalmomin adadin wasalin sannan kuma ma'anar su ma iri daya al-musi'i wanda yake da yalwa mai kuɗi ya bayar da wannan kyauta ta tamattu'i ga ita matar da ya saki bai kai ga tarewa da ita ba kuma ba a faɗa mata sadakinta ba to ya mata kyauta ta tamattu'i da gwargwadon yadda yake da shi an fahimta da kyau jama'a alal musi'i qadaruhu ma'ana al musi'i ai al musiri ai al ghani mawadaci ya ba da wannan kyautar kadaruhu da gwargwadon samun shi ma'ana an yi aure bai kai ga tarewa da ita ba ba a faɗi sadakinta ba sai ya sake ta to ya kawo kyauta ya ba ta da gwargwadon samun shi in mawadaci ne zai iya ba ta dubu hamsin zai iya ba ta dubu ɗari ma'ana da gwargwadon samun shi ina fata an fahimta Allah ya ce wa alal muqtiri qadaruhu haka wanda Allah maɗaukakin sarki ya ƙuntata mishi samun shi, talaka al-mu'sir to shi ma ya ba da gwargwadon abin da yake da shi, ma'ana mai kuɗi ya bayar da abin da yake da shi, shi ma talaka ya bayar, ma'ana kyauta ta tamattu'i wajibi ce, ya danganta da gwargwadon wane ne zai bayar da wannan kyautar, idan kana da shi ka bayar da yawa da gwargwadon samun ka, kana da miliyan kaza, kana da abu kaza kana da kaza to dan ka ba da dubu ɗari dubu ɗari biyu wannan ba laifi ba ne idan ko talaka ne kai ka ba da dubu ɗaya ka ba da dubu biyu dubu uku a a naira ɗari biyar ko ɗari biyu ka bayar ko fan hamsin to wannan ba kai laifi ba saboda me kai almukutiri ne ma'ana talaka ne kai ina fata mun fahimta mata'an bil ma'rufi haka za ku jiyar da waɗannan matan daɗi na ku ba su wannan kyauta ta tamattu'i bil ma'rufi da yadda shari'a ta tsara haqqan 'alal muhsinin wannan haƙƙi ne na wato ga dukkan bai san ya zama cikin masu kyautatawa ma'ana babu mai kyautatawa sai wanda yake yana irin wannan kyauta ta tamattu'i za mu zo mu tattauna wasu mas'aloli waɗanda suke da alaka da wannan ayar amma a taƙaice abinda ayar take cewa matar da aka sake ta ba a tare da ita ba, ba a faɗa mata sadakinta ba, to idan aka sake ta akwai kyauta ta tamattu'i a kan mijinta da zai bayar zuwa gare ta ta wajibi, mai kuɗi mai yalwa ya bayar daidai ƙarfin shi, talaka shi ma ya bayar daidai ƙarfin shi, jama'a kun fahimci ma'anar ayar. Allah maɗaukacin sarki sai ya ce wa in fallakatumuhunna.
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فردتم لهن فريضة فنصف ما فردتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير Allah ya ce wa in fallaqatumuhunna kuma idan ku mazajen kuka saki waɗannan matayen min qabli an tamassuhun kafin ku sadu da su ba ku tare da su ba wa qad farabtum lahunna fariba alhalin kun ambata musu sadakin da za ku ba su yanzu menene bambanci tsakanin wannan ayar da waccan ayar farkonta kenan bambancin ɗaya ne an sake ta bayan ɗaura aure ba a faɗi adadin sadakin da za a bata ba waccan ayar kenan nan kuma an sake ta bayan ɗaura aure amma an faɗi sadakin da za a bata sai dai ba a kai gabata ba kun fahimci bambancin jama'a to za ku zo ku ji hukunce-hukuncen suna da bambanci Allah ya ce wa in fallaqatumuhun kuma idan ku mazaje kuka saki waɗannan matayen min qabli an tamassuhunna gabanin ku sadu da su wa qad faradtum lahunna fariba alhalin kun farlanta musu sadakin da za ku ba su ta san sadakinta dubu hamsin ne dubu ɗari ne dubu talatin ne sai dai ba a kai ga an bata ba jama'a kun fahimta Allah sai ce fa nisfu ma farabtum to lallai ku nan mazajen kuna da rabin abin da kuka faɗa wa matan na sadakin da za ku ba su ma'ana faɗi mata sadakin da za a bata kafin a sake ta kafin a tare da ita a sake ta to faɗa mata sadakin ta ci rabin sadakinta jama'a kun fahimta da kyau me yasa waccan bata ci rabin sadaki ba shine bata san sadakin da za a bata ba amma sai Allah ya wajabta muku ku maza ku yi musu alheri a yi musu kyauta ta tamattu'i ina fata jama'a mun fahimta Allah ya ce fa nisfu ma farabtum to lallai ku maza kuna da ko kuma su matan suna da rabin sadakin da ku mazan kuka farlanta musu kuka faɗi cewa za ku ba su ai falahunna nisfu ma sammaitum lahunna min almahari lalle su matan suna da rabin abin da kuka ambata cewa za ku ba su na sadaki an zo ɗaurin aure an ɗaura aure sadaki dubu hamsin sai ka sake ta bayan ɗaura aure baka tare da ita ba to ta ci rabin sadaki sai dai a dawo maka da canjinka na dubu ashirin da biyar da haka faɗin sadakin ai kaman an sa mata rai ne to sai ya zamto idan auren ya rabu sai a bata rabin sadakin ma'ana ta mayar da yawunta kenan ina fata mun fahimta to kuma za ku zo ku ji cewa banda ta ci rabin sadaki tunda ta shiga cikin jumillar matayen da aka saki ita ma za a yi mata kyauta ta tamattu'i ina fata jama'a mun fahimta Allah maɗaukakin sarki ya samu dace. Allah ya ce, Wa in tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhun wa qad farabtum lahunna fariida fa nisfu ma farabtum lalle su matayen sun ci rabin sadakin da kuka ambata za ku ba su illa an ya'afuna sai dai fa in su matan sun yafi illa an ya'afuna sai dai in su matan sun yafi an ba ta rabin sadaki sai ta ce a'a wallahi ta yafi to wannan babu laifi za ka iya karɓan sadakinka gaba ɗaya ka zuba aljihu illa an ya afuna sai dai in su matan sun yafe ai an nisa'u almutallaqat an azwajihinna su matayen da aka saki ba a kai ga tarewa da su ba an ambata musu sadakinsu to idan aka sake su suna da rabin sadaki amma in suka ce sun yafe shikenan kai miji sai ka karbi kudin gaba daya aw ya'fu allazi bi yadihi uqdatun nikah ko kuma wanda igiyar aure daura igiyar aure take a hannun shi ma'ana sai in su matan sun yafe ko kuma wanda igiyar aure take a hannun shi in yace ya yafe to kudin ya yafu wane ne allazi bi yadihi uqdatun nikah maganar da take daidai shine azzauju miji ma'ana ko ita ta ce ta yafe ta bar maka sadakinka dubu hamsin dubu saba'in dubu sittin sai ka rike kayanka gaba ɗaya au ya afuwan labi biyadihi uqdatun nika ko kuma shi miji ya ce a'a ki rike na bar miki ina fata da mun fahimta wasu malamai sun fassara allazi biyadihi uqdatun nika wanda igiyar aure ɗaura aure zartar da shi in ba'in shi ko kuma rashin zartar da aure yake a hannun shi wasu suka ce shine alwali ma'ana waliyinta mahaifinta ko wanda yake matsayin mai daurin aurenta wasu suka ce shine allazi bi yadihi uqdatun nikah a ƙarƙashin wannan sai fassarar ayar ta zama illa an ya'funa rabin sadaki na matan ne sai dai in sun yafi aw ya'fu allazi bi yadihi uqdatun nikah ko kuma waliyinta ita matar mahaifinta ya ce ya yafe a madadinta saboda ‘yar ƙarama ce bata balaga ba bata mallaki hankalinta ba. Jama'a mun fahimta da kyau, can ana cewa ta yafe idan ta mallaki hankalin kanta bazawara ce misali, babba ce, ta balaga, ta mallaki hankalin kanta, ta san ‘yancin kanta sai ta ce ta yafe. Ko kuma waliyinta ya ce ya yafa rabin sadakin. saboda mai ‘yar ƙarama ce kaga bata mallaki al'amarin kanta ba yarinya ce aka yi wa aure shekara takwas shekara tara shekara goma kaga har yanzu ‘yar ƙarama ce ina jin har shekara sha biyu ma ko kuwa an yi mata aure bata mallaki hankalin kanta ba sai haka ta faru da ita mijin ya sake ta bai tare da ita ba ya faɗi sadakinta to shin yanzu wannan rabin sadakin da Allah ya ce fa nisfu ma farabtum rabin sadakin shin ita ce za ta yafe ko ko waliyinta ne zai yafe an fahimta da kyau kuwa idan ka fassara illa an ya afuna matan su yafe au ya afu allazi biyadihi uqdatun nikah sai ka fassara cewa miji ake nufi to ka koma ɗayan fassarar allazi biyadihi uqdatun nikah wali kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya faɗi da wasu cikin tabi'ai da wasu cikin malaman musulunci to ina wajihin a ce mace ta yafe kuma allazi biyadihi uqdatun nikah a ce almuradu bihi zawju ina wajihin wannan wannan ai tahsilu hasil ne ma'ana ya zai a ce mace ta yafe kuma waliyin ta yafe malamai sai suka ce abinda ake nufi ita ta yafe anya afuna kenan waliyinta ya yafe idan ita ‘yar ƙarama ce ba ta mallaki hankalin kanta ba, shi ne allazi biyadihi uqdatun nika alwalidta kenan, ina fata an fahimta. Allah maɗaukakin sarki daga ƙarshe cewa an ta'afu ku yafe ku mazan ko matan don wannan maganar khitabul lirrijali wan nisa'i jami'an. Ma'ana ko ku matan ku ce kun yafe mazan su tafi da sadakin gaba ɗaya. ko ku mazan ku ce wa matan kun yafe su ɗauki sadakin gaba ɗaya su riƙi wa an ta'afu ku yi ahuwa ga junanku wannan ya ce ya yafe aqrabu littaqwa shi yafi kusantar da kai zuwa ga aikin tsoron Allah Allah ya ce wala tansawul fadla bainakum kada ku manta falalar da ke tsakaninku falala ta musulunci ai alheri ya hada ku ba rashin mutunci ba soyayya ce ta haɗa ku to kada ya zama kuma an rabu dutse hannun riga ina fata an fahimta wala tansawul fadla bainakum kada ku manta falala ta kyautatawa tsakaninku kaga a cikin wannan gaba akwai kwadaitar da kai lallai ne idan haka ta faru to ana fifita ka yafe wannan sadakin ka ce ka bar mata kamar yadda ke ma ana kwadaitar da ke ki fifita yafe sadakin ga mijinki ina fata mun fahimta malamai suka ce a cikin wannan gaba akwai kwadaitar da ahuwa musamman ma ga miji da ita matar gaba daya Allah ya ce inna Allah bima ta'maluna basir lalle Allah yana kallon abin da kuke aikatawa yana gani kuma fayujazi kullan ala amalihi zai saka ma kowa da irin aikin da ya aikata in khairan fa khairan wa in sharran fa sharran duk abin da ka aikata Allah yana gani kuma duk abin da ka kudirce a ranka Allah yana sane da shi ko na alkhairi ko aka san haka kuma zai saka maka da irin abin da ka aikata aljaza'u min jinsil amali in ka kyautata ka ga kyakkyawan sakamako idan ka munana to za ka ga mummunan sakamako Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye waɗannan ayoyi guda biyu daga cikin hukunce-hukuncen da za mu tattauna game da su jama'a kusan hukunce-hukunce ne guda tara don haka ina tunani ina tsammani wannan karatu namu na yau za mu karkare shi ne akan tattauna waɗannan matsaloli na fikihu da na abubuwan da ya shafi ayoyin nan guda biyu insha Allah to sa'an nan daga ƙarshe sai ne mana isharar wasu daga cikin littattafai waɗanda suke ɗauke da bayani akan hukunce-hukuncen da suka shafi mata ba don komi ba sai don ɗaliban ilimi su bi waɗannan littattafai su yi bincike su yi dirasa ta ilimi a cikinsu Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am kaman yaya eh sai ka sake ta shikenan kayi asarar kudinka jama'a kun fahimci tambayar shi an yi auren sai ya zama ba ta son zaman gidanka sai ta gudu sai ka ce ka sake ta shikenan ta ci sadakinka in baka sake ta ba sai ka matsa mata sai ta dawo ma da sadakin ma'ana sai ai khulu'i kenan in ba haka ba in ka sake ta kai asarar kudin ka kenan ko ko jama'a eh kware da gaske ma'ana ba ta son ka ta aure ka ba ta son ka ka ba da sadaki aka karba a madadinta don haka ba ta son ka eto kawo sadaki sai ki bayar shine ka'idar wancan karatu da muka yi kwanaki uku zuwa hudu baya mas'alatul khul'i sai ai khul'i mana an yi aure ta ya bayyana ba ta son ka da tana son ka tace ba ta son ka ba ta son ka eh to kuma kada ta ci kwalar ka ta fusata ka kai saki in kai saki kai asara kuɗinka in an haife ka da jini in ka haihu kai mun saki uku kai kuma sai ka ga to ai ka haifu da jini wala kai asara kuɗinka amma kai asara dukiyarka ta ci kwalar ka eh kwace da kanka ka ce yanzu aure aka fara yanzu in baki so na dawo min da kuɗi na shikenan jama'a kun fahimta da kyau kuwa da ka sake ta to baka da sadaki babu fa nisfu a nan gurin eh ko ko rubu'u ma babu ba nisfu ba jama'a eh ko rubu'u babu ta ci dukiyar gaba daya ina fata mala ya fahimta idan ko ya zamto kai ne wato ita ce ta ce ba ta son ka sai ta kawo dukiyar ka ta baka kamar yadda haka ta faru ga waccan sahabiyar ta zo ta ce ita fa mijinta rifa'a rifa'atul qurazi ta ce ba ta son shi tana tsoron kafirci a cikin musulunci ta ce ba ta zargin ɗabi'ar shi cewa bai da kyakkyawar ɗabi'a a'a ba ta zargin haka kuma ba ta zargin cewa yana da rauni a addini ta ce ita dai ba ta san shi annabi sai ce a taruddina alaihi hadiqatahu gonar da ya baki matsayin sadaki zaki dawo mishi da ita ta ce i a wata riwaya ma ta ce ko da ya nemi ƙari wannan kiyayyar jama'a a ce ba ta hadda ƙari akan abin da ka ba ta sadaki shikenan annabi ya ce karɓi gonarka sai ka sake ta yanzu kaga hukuncin khul'i kenan ina fata mala ya fahimta Allah madaukakin sarki ya taimake mu na'am shi an yi an zauna an yi yarjejeniya eh akan za a biya kaza eh shi miji aka sa sai ya rubuta eh ya ba mai gwangare eh idan an kawo wannan kuɗi da aka yarjejeniya na'am zai ba su wannan takardar sai eh eh sai su kawo daga cikin wani kuɗin su kawo duka eh duk shi wannan ne ba sai ba su zuwa je su yi wani kayan sai wani auren eh sai sai auren eh shi mijin da ya zo sai da ya dawa na'am tunda ba a riga an cika wannan ka'ida ba na'am shi wannan aure bai yi ba na'am sai wani malami ya rubuta sai su ai tunda ba kai su kuli ne sama eh za su yi auren sai su a'a lokacin da suka zuwa su yi Na'am, jama'a na san kun fahimta ku? Dalla dalla kenan. Filla filla kenan. Abin cewa shine an mushi wayo ne. Eh, abu na farko kenan. eh an mushi wayo ne abu na farko abu na biyu kuma shi mai anguwan da waɗanda aka yi rufa-rufa aka ɗaura aure ba a cika mushi kuɗin shi ba to suna da laifi sun sabawa Allah don haka sai su je su kawo mushi haƙƙin shi sai su dawo mushi da shi shi kuma da bai kamata ya sakin ba sai kuɗin shi sai ɗin shi ta nuna a hannun shi tukuna ina fata jama'a mun fahimta Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu na'am
an zo misali ta ba da sadaki dubu ashirin.
Na'am.
Sai kuma ya kasance akwai kaya da kan sa maka na suwa.
Eh.
Wannan duk ya shiga cikin?
Bai shiga cikin sadaki ba sai in tun a farkon ɗaurin auren an shigar da shi cikin sadaki. Ma'ana sadaki dubu hamsin yanzu kamar yadda ake kuma sai a ce akwai wani akwati a gefe akwai wani lefe akwai wani akwati akwai wasu kayayyaki da za ka yi za ka siyo doya za ka kawo wasu abubuwa tambaya a nan shin kuɗin nan ne kaɗai sadaki ko ku hadda waɗancan kayan idan tun farko kayan an haɗa su cikin sadaki ko to in aka tashi dawo maka da sadaki duka za a dawo maka da shi idan ko ya zamto sadaki daban akwati matsa maka aka yi ka je kai to sadaki za a dawo maka da shi a tamfafa da awarwaro da sarka to shikenan ta tafi da shi eh ba za a dawo maka da shi ba ina fata mala ya fahimta dan haka menene urfi me aka dauka matsayin sadaki wasu za su ce yi akwati matsayin sadaki kawo mana dinare matsayin sadaki haɗa kayan ɗaki matsayin sadaki to yanzu kaga in rabuwa ta kama mace ta so ta yi maka hul'i waɗannan kayan za ta dawo maka da su da haka in sadaki ne zalla to shi za ta dawo maka da shi idan an haɗa da wasu kaya matsayin sadaki to hadda su za ta dawo maka da shi Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu na'am eh eh na'am eh eh na'am na'am na'am kun fahimci jawabin da yayi wasu malamai suna ganin haka wanda mafi yawancin malamai haka suka tafi zuwa gare shi cewa idan hul'i ya kama da wata mace tsakaninta da mijinta sai ya zanto shekaru talatin baya ko arba'in da yin aure a lokacin naira uku ne sadakinta ko naira biyar shin yanzu in aka tashi hul'i naira biyar ɗinka za ta dawo maka da shi aina jin kun fahimci jawabin shi malamai wasu suka ce za ta dawo maka da abin da zai baka aure ne a yanzu wasu kuma suka ce a'a abin nan da ka bayar shi za ta dawo maka da shi waccan magana ta farko jama'a ita ce daidai don yanzu aka baka naira biyar ya za ka yi da ita ko kuwa jama'a Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu fa fi hataini al-ayataini min al-fawaidi ghairu ma taqaddama a cikin waɗannan ayoyi daga cikin fawaid da hukunce-hukunce da ayoyin nan biyu ke ɗauke da su banda waɗanda suka gabata al'ula matsala ta farko almutallaqatu arba'un matayen da ake saki iri hudu ne wannan takasimi ne zan mana in aka haɗo da karatun baya da wanda muka yi a yau kusan zan ce karatunmu na yau shine za mu ƙarƙare tattauna ayoyi da matsalolin da ke da alaƙa da hukunce-hukuncen aure da saki da zama da sauransu to ina so na tattaro mana hukunce-hukuncen gaba ɗaya sai mu tattauna su na alaƙanta mana da waɗannan ayoyin da muke karatu a kansu malamai suka ce matayen da ake saki iri hudu ne na farko akwai mufallakatun matar da aka saki madhulun biha kuma aka tare da ita mafrudun laha kuma aka faɗi adadin sadakin da za a bata kuma aka bata to kaga irin wannan la yustaraddu minha shay'un ba za a dawo mata da wani abu na sadaki ba in aka sake ta jama'a kun gane da kyau wa anna iddataha salasata qur'in kuma iddata qur'i ne guda uku kamar yadda muka bayyana ma'ana za ta yi ba mijinta idda kenan ina fata mun fahimta ma'ana an sake ta an tare da ita bayan haka aka sake ta an faɗa mata sadakinta an ba ta ta karɓa ta cinye an sake ta daga baya to ba za a ce a dawo mata da sadakinta ko a ba ta rabi ko ai kaza ko ai kaza ba inna ma abin da kaɗai yake a kanka nata na wajibi shine sadaqatut tamattu'i ma'ana wannan alherin wannan tamattu'i din da aka ce famatti'uhunna to sannan iddata za ta jini uku ko tsarki uku kamar yadda muka bayyana tsarki ake nufi na biyu daga cikin nau'in matan da ake saki akwai mufallaqatun matar da aka saka ghairu mafrudin laha amma ba a farlanta sadakinta an ayyana kaza bane ma'ana lam yusammi laha sadaq ba a faɗa mata adadin sadakinta ba wala madkhulun biha kuma ba a tare da ita ba ma'ana ba a sadu da ita ba malam malamai suka ce fa hadhihi aya kaga waccan aya ta farko fi sha'ani hato ta zau- ta sauka ne game da sha'anin irin wannan matar jama'a kun gane da kyau an sake ta bayan ɗaura aure ba a tare da ita ba ba a faɗa mata adadin sadakinta ba to kaga irin wannan matan wala mahara laha ba ta da sadakin da za a bata dan dama ai ba a faɗa mata sadakinta ba an fahimta da kyau bal amara rabbu ta'ala bi imta'iha kadai abinda Allah ya umarni game da irin wannan Allah ya yi umarni ne da a bata kyauta ta tamattu'i ina fata mun fahimta kaga waccan ta farko ba ta da sadaki ta cinye sadakinta wannan ta biyu ba ta da sadaki saboda ba a faɗa mata sadakinta ba inna ma tana da wato kyauta ta tamattu'i wannan ba ta da idda da za ta yi wa mijinta ina fata da ma mun fahimta sannan nau'i na uku akwai mutallaqatun mafrudun laha matar da aka saki an faɗa mata sadakinta sai dai ba a bata ba ghairu madkhulin biha kuma ba a tare da ita ba ba a sadu da ita ba malam yace falaha nisful mahari wannan tana da rabin sadaki jama'a kun gane da kyau kuwa kuna fahimtar waɗannan hukunce hukuncen to sannan fala iddata alaiha babu idda akan ta ka kai mijin da za ta yi maka ba za ta yi maka idda ba nau'i na hudu akwai mutallaqatun matar da aka saka madkhulun biha wacce aka tare da ita malam yace laha maharu nisa'iha ma'ana an aure ta ba a faɗa mata sadakin da za a bata ba kuma aka tare da ita sai aka sake ta jama'a kun fahimci matsalar da kyau ma'ana afwan an saki wannan matar mutallaqatun madkhulun biha an tare da ita madkhulun biha an tare da ita sai aka sake ta ba a faɗi sadakin da za a bata ba kuma ba a kawo an bata ba jama'a kun fahimta da kyau kuwa yanzu kaga ai ta ci sadakinta saboda me ya sadu da ita to amma an ɗaura auren ba a faɗi sadakin ba kuma ba a kawo an bata ba to wani irin sadaki za a bata malamai suka ce laha maharu nisa'iha za a bata sadaki na irin wato ta ma'ana za a bata sadaki na irin tsaranninta ba zawara ce yaya ne sadakin zawarawa jama'a kun fahimta sai a ɗauko sai a bata budurwa ce a gari kaza ne menene sadakinsu dubu talatin dubu hamsin dubu saba'in to laha maharu nisa'iha ina fata da kun fahimta waɗannan guda hudun dukkansu ayoyin nan da muka karanta dukkansu sun yi waɗannan bayanan don haka ku kiyaye da kyau jama'a akwai matar da ya zamto an sake ta an tare da ita an fahimta ba a faɗa mata wato an faɗa mata sadakinta kaga wannan matar ba za a dawo mata da wato ba za ta dawo da sadaki ba iddata ƙur'i uku sannan na biyu matar da ya zamto an sake ta ba a faɗi sadakinta ba kuma ba a tare da ita ba to wannan ba ta da sadaki ma'ana ba za a ba ta ba sai dai a yi mata kyauta ta tamattu'i sannan sai matar da aka sake ta aka faɗi sadakinta amma ba a tare da ita ba to ta ci rabin sadaki sannan sai matar da aka sake ta bayan an tare da ita ba a faɗi sadakinta ba ba a bata ba to za a bata sadaki irin na tsaranninta in bazawara ce bazawara idan budurwa ce budurwa kuma ya danganci gari da al'adun mutane da ƙasa da sauran abubuwa makamantan waɗannan lallai za a lura da su misali a nan zaria a nan kaduna menene ake ɗauka a bayar a matsayin sadakin budurwa mafi yawanci sai ka ce dubu talatin dubu hamsin an yi tsanani a ce dubu saba'in ko dubu tamanin haka ne jama'a to a abuja fa haka abin yake kaga ba haka yake ba jama'a kun fahimta da kyau to za a kalli wuri za a kalli kuma ita matar wace iri ce dama zawarawa nawa ake biyan sadakinsu in an tashi aurensu dubu goma dubu sha biyar wata ma farashin ta ƙasa yake jama'a har dubu uku wata ana ɗaura aure sai dai fa amma ba yana nuni akan cewa idan sadaki ya karanci matar ba ta da daraja ba ne hasali ma karancin sadaki to albarkar aure ina fata jama'a mun fahimta don kada wani ya ji waɗannan karatuttukan ya ce to an ce dubu ɗari an ce dubu tamanin an ce saba'in ustazai su ta kunci su kuma ba su da kuɗin sadaki eh kada kada a fahimci wannan jama'a ina fata an fahimta asaniya matsala ta biyu zakara ta'ala hadhihi al-aya wallati ba'daha Allah madaukakin sarki a cikin wannan ayar da wacce take kafinta Allah ya ambaci mutallaqatun qabla al-masis matar da aka saki kan asadu da ita wa qabla al-fardi kuma kafin a fada mata sadakinta faja'ala laha al-mut'a sai Allah ya sanya cewa wannan irin wannan matar ko da yake ba ta da sadaki to amma za a yi mata kyauta ta tamattu'i to sa'an nan nau'i na biyu Allah sai ya ambaci matar da ya zamto an sake ta kafin a sadu da ita bayan an ambaci sadakinta ku kiyaye bambancin an sake ta ba a sadu da ita ba ba a faɗi sadakinta ba to ba ta da sadaki sai dai kyauta ta tamattu'i an sake ta ba a tare da ita ba an faɗi sadakin ba a bata ba to ta ci rabin sadaki jama'a kun fahimta da kyau to sa'an nan yana daga cikin waɗannan matsaloli da za mu tattauna a salisa ta uku wasu dilla bi hadhihi aya ala jawazi nikahi tafwid wannan ayar wasu daga cikin malaman fiqhu malaman tafsiri sun kafa hujja da ita game da halaccin nikahu tafwid me ake nufi da nikahu tafwid shine auren bashi auren ajalan ba lakadan ba ko da yake lakadan ba haushe yake cewa amma nakadan ne ma'ana hannu da hannu ga sadaki to ga aure an yi ina fata an fahimta ma'ana hannun kuturu da makahu kamar yadda hausa suke cewa ko yau wato wannan ayar malamai sun kafa hujja da ita akan a iya yin aure bashi ma'ana ya halatta a yi aure bashi wannan ba laifi ba ne in an haka ba a sabawa Allah ba gashi waɗannan ayoyin umuminsu ana iya kafa hujja da su akan haka ina fata da ma mun fahimta jama'a biyu kokari mu rabu da al'ada kaga yanzu inda za a samu wani ya auren bashi to ka ji shi a jakan magori an ce ka ce duk ko ina sai ka ji ana labarin shi ai bashi yayi aure za a yi mishi gori har ƴaƴan shi da jikokin shi jama'a Allah ya kiyaye malamai suka ce abinda ake nufi da nikahu tafwid huwa jawazun nikahi bila tasmiyati maharin bila nafihi shine ayi aure ba tare da an faɗi sadakin ba amma dai akwai sadakin ba a kore shi ba amma ba a faɗi sadakin ba ina fata da ba mun fahimta kaga yayi kama da auren bashi din kenan الرابعة مسألة تهدو ما لم يسكت إن وقع الموت قبل الفرض وقبل الدخول فلها مثل صداق نسائها فلا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث وبه حكم ابن مسعود رضي الله عنه ما لم يسكت إن وقع الموت قبل الفرض قاوة مسألة دا أتي wato zai auri matar sai ya zamto ya sake ta bai faɗi sadakin da za a bata ba sai ya mutu kun fahimta da kyau wa qablad dukhuli kuma bai ma tare da ita ba ya mutu an ɗaura auren ba a faɗi sadakin ba bai tare da ita ba sai ya mutu shin za a dawo mata za a bata sadakinta jama'a kun fahimta da kyau na'am afwan in waka al-mautu qabla al-fardi wa qabla ad-dukhuli ma'ana ya aure ta an fahimta kafin ya wato asalin sadu da ita bai tare da ita ba kuma bai fada mata sadakinta ba an an fahimta da kyau jama'a a haka ana jiran hukunci ya dawo kanshi sai ya kwanta ya rasu ina jin haka na faɗi ko haka ne na faɗi to shin tambaya a nan mas'alar tukuna mu fahimci mas'alar kafin mu tafi da nisa wa ka'al mautu mana shi mutumin ya rasu qabla al-fardi ba a faɗi an ɗaura auren ba a faɗi sadakin ba an fahimta da kyau an ɗaura auren ba a faɗi sadakin ba sai ya rasu kuma bai tare da ita ba afuwan ɗazuna ce ya sake ta ko bai sake ta ba mu dawo kan matsalar an ɗaura auren ba a faɗi sadakinta ba bai tare da ita ba kuma bai sake ta ba sai ya kwanta ya rasu idan ma yanzu kun fahimci matsalar shin tana da sadaki shin za ta gaje shi shin za ta yi mishi idda waɗannan matsalolin guda uku shin sun hau kanta jama'a kun fahimci matsalar malamai sai suka ce falaha mislu sadaqi nisa'iha to lalle za a bata sadakin irinta tsaranninta idan bazawara ce za a bata sadaki irin na zawarawa idan budurwa ce za a bata sadaki irin na zawarawa ai na yan mata fala waqsa wala shababa ba za a zabtare mata ba ba za kuma a ƙara sama da abin da ya kamata a bata ba kun ji na farko kenan tana da sadaki wa alaiha idda kuma sai ta yi mamujin idda wala hal miras kuma za ta gaje shi wannan matsalar farko kenan wasu malamai suka tafi akan haka da wannan ne Abdullahi dan Mas'udin yayi hukunci akai ma'ana hadisi ne ko in ce asari ne al-Imam al-Baihaqi ya ruwaito a cikin kitabus Sunan haka al-Imam Abdurrazzaq as-San'ani a cikin kitabul Musannaf ya faɗi cewa Abdullahi dan Mas'udin yana garin Kufa sai aka yi mishi fatawa irin wannan fatawar miji an ɗaura aure ba a faɗi sadaki ba bai tare ba sai ya kwanta ya rasu me ke kan matar ko tana da sadaki ko za ta gaje shi jama'a kun fahimta da kyau ko za ta yi mishi idda sai abdullahi dan mas'udin ya ce za ta yi mishi idda za a ba ta sadakin irin tsaranninta sa'an nan menene hukunci na uku za ta gaje shi abdullahi dan mas'udin ya faɗa haka yana faɗin haka sai aka samu wani sahabi mai suna ma'aqil ibnu sinanin al-ashju'i sai ya miƙe ya ce na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi irin wannan hukuncin da kai game da wata mata mai suna barwa'atu binti washiqin annabi sai ya yi hukunci irin hukuncin da kai ina fata da mun fahimta yanzu kun ji wannan ita ce mazhaba ta farko wannan hadisi na ma'aqil ibn sinan al-ashju'i al-imam at-tirmidhi ya ruwaice shi a cikin kitabul jami' a lambar hadisi na 1145 da imam ahmad a cikin kitabul musnad a lambar hadisi na 499 wa qala at-tirmidhi al-imam at-tirmidhi bayan ya ruwaici wannan hadisi ku ji abin da yace hasanun sahihun hadisi ne kyakkyawa kuma ingantacce wal'amalu ala hadha inda ba'd ahli ilmi kuma wannan hadisi wasu daga cikin malamai masana ilimi akan shi suke da shi suke fatawa min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ghairihim da ma wasu daga cikin su minhum daga cikin waɗannan sahabban akwai ibnu mas'udin akwai sahabi Abdullahi dan Mas'ud wanda wancan sahabi ma'akil ya karfafu fatawar shi da hadisin da shi ya ruwaito daga annabi jama'a mun fahimta daga cikin malamai waɗanda suka tafi a bisa wannan fatawa akwai al-Imam Sauri Sufyan ibn Sa'id akwai Imam Ahmad Abu Abdullah akwai Malam Ishaqu wani Ishaqa kenan jama'a Ishaqa dan Rawiya kenan jama'a abokin Imam Ahmad kun ji fatawar farko wa kala ba'dhum wasu daga cikin malamai suka ce lahal miras yanzu dai kun ji waccan matsala ta farko ko za tana da sadaki irin na tsaranninta za ta gaje shi za ta yi mishi idda wa kala ba'dhum wasu suka ce lahal miras tana da gado za ta gaje shi wala sadaqa laha amma ba za a ba ta sadaki ba wa alaiha al'idda kuma akwai idda a kanta. Me yasa suka ce ba za a bata sadaki ba sai suka ce saboda ai bai tare da ita ba. kun fahimci abin da suka kalla suka kafa hujja da shi jama'a to amma za ka ce ya za a yi ga wancan hadisin kuma ku yi fatawa da akasin abin da hadisin ke ɗauke da shi sai a ce ai su waɗannan sun tafi akan hadisin a gurinsu bai tabbata ba ne jama'a kun fahimta da kyau kai kuwa malami in hadisi a gurinka bai tabbata ba ba a lazumta maka sai kai aiki da shi wannan yana daga cikin a'azar hanzari da ake bai wa malamai sai ya zamto ga hadisi sai kuma ka ji ga wata fatawa tasu ta ci karo da hadisin yanzu za ka ce son zuciya ya ya kawar da kai ne da gangan ya ƙi sai a ce a'a a gurin shi ta yiwu hadisin bai tabbata ba ne kaga ba za ka lazumta mishi fatawa da shi ba ta yiwu bai haɗu da hadisin ba ne ta yiwu a gurin shi wannan hadisin yana da wata fassara daban da fassarar da hadisin ke da shi kai a gurinka kaga duk waɗannan a'azar ne ka karanta littafin ibnu taymiya raf'ul malam anil a'immatil a'lam zaka ga waɗannan a'azar hanzari da uzuri da ake baiwa malamai game da fatawoyi da ake samowa daga gare su ala khilafi ma sabata min alkitabi was sunnah ina fata jama'a mun fahimta mu karanta littafin yana da matukar muhimmanci daga cikin malaman da suka tafi a bisa wannan mazhabi na biyu akwai al-imamu Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu daga cikin sahabbai akwai Zaid dan Sabitin akwai Abdullahi dan Abbas akwai sahabi Abdullahi dan Umar haka daga cikin manya-manyan malaman waɗannan mazahib din akwai al-imamu Shafi'i fil qadimi min fatawahu shafi'i a daɗaɗɗiyar fatawar shi shafi'i yana da fatawoyi iri biyu akwai fatawar shi kafin ya tafi ya ƙaro ilimi kafin ya haɗu da imamu maliku kafin ya tafi ya kwasa-kwasai ina fata mun fahimta da ya dawo kuma ilimi ya ƙaru bincike ya faɗaɗu an haɗu da malaman duniya sai fatawar shi ta canza da haka sai a ce qala shafi'i fil qadimi wa kala fil jadidi ina fata an fahimta wannan ita ce fatawar imamu shafi'i fil qadimi a daɗaɗɗiyar fatawar shi lakin malamai sai dai suka ce ga wani hanzari ba gudu ba yurwa annahu rada'a an hadhal qawli sai dai fa an ruwaito cewa shafi'i ya bar waccan magana ya dawo zuwa ga maganar can ta farko ma'ana fatawa ta canza kenan kenan sai ka ce fatawar shi fil qadimi da kuma fatawar shi fil jadidi kaga wannan yana ƙara bayyana cewa kai a matsayinka na mai karantarwa kai malami an tambaye ka ka ba da amsa daga baya binciken ilimi haɗuwa da malamai sai ya tabbata amsar da ka bayar kure ne ba daidai ba ne ba dalilin da zai sa ba za ka dawo ka ba da fatawa aka sun wacce ka bayar ba wannan yana nuni akan kai mutumin kirki ne jama'a mun fahimta da kyau kuwa ku tuna da nasihar da ne mana ajiya game da itikafi cikin ɗaliban ilimi wa ya je ya duba littafin da ne mana ishara al-insaf fi masail al-itikaf malamin sai da yayi nasiha ga ɗalibai ɗaliban ilimi da malamai don tayu littafin ya faɗa hannunsu ya ce wannan fatawa ta itikafi a dukkan masallatan juma'a a da malaminmu a kanta muke da mu da shi shekaru ashirin da wani abu ko sha wani abu ya ce amma da ya haɗu da wannan hadisin sai ya rabu da waccan fatawar da aka san shi da ita da ya daɗe a kanta sai ya dawo zuwa ga abin da hadisin ke wajabtawa wannan shi ne lazumin bin tafarkin ahalus sunna ahalus sunna jama'a ba a baki ba ne kaɗai ka ce mu ahalus sunna ne a'a yaya aikinka kira kanka duk sunan da zaka kira kanka da shi amma menene manhajinka mecece aqidarka menene tafarkinka ka kira kanka ahlus sunna ko baka kira ba aikinka za a kalla da shi za a yi hukunci ina fata jama'a mun fahimta Allah madaukakin sarki ya sa mu dace dan haka kun deji al-Imam Shafi'i ya dawo daga wannan dadaddiyar fatawa tashi ya koma yana fatawa wa kala bi hadisi barwa'ata binti washiqin sai ya ci gaba da fatawa da hadisin barwa'atu ɗan dan washiq to yanzu tambaya anan shin hadisin ya tabbata ko bai tabbata ba waɗancan da suka kauce wa hadisin a gurinsu bai tabbata ba ne amma waɗannan su a wurinsu ya tabbata to yanzu tambaya a nan hadisin ya tabbata ko bai tabbata ba shine tambayar yanzu ya kamata a yi tahqiqin wannan mas'alar malamai suka ce wa qala ibn al-munzir al-imam abubakar ibn al-munzir shi ko cewa yayi wa qad sabata mithlu qawli abdullah ibn mas'ud radiyallahu an wa bihi naqul unzur al-ishraf ala mazahibil ulama ibn al-munzir al-imam ibn al-munzir yace wannan hadisin babu shakka akan ingancin shi aqallu ahwalihi hadisi ne hasan ma'ana hadisi ne hasan yuhtajju bihi wa yustadallu bihi ana kafa hujja da shi kamar yadda ake kafa hujja da sahihin hadisi kamar yadda ake hujja da mutawatirin hadisi jama'a mun fahimta da kyau ma'ana yadda ake hujja da ƙur'ani haka ake hujja da sunna ƙarfinsu ɗaya yadda ake hujja da mutawatir haka ake hujja da sahihi da hasan ƙarfinsu ɗaya gurin kafa hujja inna ma fifikon na bayyana ne inda ta'aru idan aka samu karo wannan ya ce wannan ya ce kuma dukkansu sun tabbata makabul ne ma'ana sun shiga cikin nau'in makabul to sai a kalla lokacin da aka samu ta'aru wannan sai ya zamto hadisi ne sahihun muttafaqun alaihi wannan sai ya zama hadisi ne sahihi amma in farada bi ikhrajihil bukhari bukhari kadai ya ruwaito hadisin malamai suka ce a gurin tarjihi mattafaqa alaihi shaykhan yuqaddamu wa yurajjahu ala man farada bihi ahaduhuma hadisin da bukhari da muslim suka ruwaito to ana gabatar da shi akan hadisin da bukhari kadai ko muslim kadai ya ruwaito amma inda ta'arud a lokacin da zahirin su yake karo da juna mas'ala ce ta usul mai matukar muhimmanci ɗaliban ilimi mu kiyaye da ita jama'a mun fahimta da kyau sai ya zamto hadisi ne sahihi a bukhari amma kuma ga wani sahihin hadisi a abu dawuda zahirinsu na karo da juna an kasa haɗa su ba a san tarihin faruwarsu ba ma'ana lam yu'lamit tarih ba a san tarihi ba balle a ce akwai annashu bainahuma to sai a tafi zuwa ga attarje sai a ce na bukhari shi za a rajjahantar akan sahihin hadisi da ya zo a cikin abu dawud amma kuna fahimtar waɗannan ƙa'idodin kuwa saboda sahihin hadisi a Bukhari ya fi sahihin hadisi a wajen Bukhari ina fata jama'a mun fahimta don haka waɗannan maratibu siha ɗin guda shida ko guda bakwai da limamul iraki ya ambato su a cikin littafin shi alfiya da ya ce wa arfa'u sahihi marwiyuhuma thumma al-bukhari fa muslimun fa ma shartuhuma hawa fa shartal ju'fi فمسلم فشرط غير يكفي ma'ana inda ta'arub ana gabatar da wannan to yanzu tambaya anan hadisi hasan ana hujja da shi ko ba a hujja da shi ana hujja da shi to aqallu ahwali hadha alhadith almarwi an ma'qil ibn sinan al-ashju'i alladhi akhrajahu at-tirmidhi wa ahmad aqallu ahwali hadha alhadith hadithun hasan hadisi ne kyakkyawa hadisi kyakkyawa kuma ana hujja da shi hadisin nan hasanun ne li zatihi ko hasanun li ghairihi ma'ana bil majmu' ana hujja da shi jama'a su karanta alfiyatul iraqi yace fa in yuqal yuhtajju bid da'ifi fa qul idza kana min al mawsufi ruwatuhu bi su'i hifdhin yujbaru min kaunihi bi ghairi kaifin yuzkaru haka ya ta kawo ya ta kawo amma mu je mu karanta insha Allah babu shakka game da ingancin hadisin barwa yar washik kaji abinda al-Imam Ibn al-Munzir ya faɗi yace wa qad sabata qawlu Abdullah ibn ibn Mas'ud an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Ibn al-Munzir da ya gama kawo wannan maganar da wannan hadisin sai yace wa bihi naqulu da wannan hadisin muke fatawa mu ma jama'a da shi muke fatawa saboda ya tabbata ina fata mun fahimta ka je ka karanta al-ishraf ala mazahibil ulama na al-imam ibn al-munzir a cikin mujalladin shi na biyar ina fata jama'a mun fahimta waɗannan littattafan jama'a dukkansu malam albani kafin ya rasu ya tara mana su kuma alhamdulillah mun karanta su Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi Allah ya kai haske kabarin shi yana yawan faɗin waɗannan kalmomin ya ce duk littafin da muke bukata ya ce ba duk littafin duniya ba a'a waɗanda muke bukata to muna da su a makarantar nan ɗaliban darul hadis wallahi jama'a kalubale a kanku ku tashi ku karanta waɗannan littattafan lallai ne kada ku kuskura ku bari yadda malam albani ya tare kalubale masu girma kuma yake amsa kalubale a ilmance da abubuwan da suka shafi rayuwa ɗaliban ilimi kada ku kuskura ya zamto wannan ya zama tarihi don haka lallai jama'a mu tashi mi ta karatu jama'a Allah maɗaukakin sarki zai sa mana albarka Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu almas'alatul khamisa mas'ala ta biyar fil mut'a lil mutallaqa mut'a ba mutu'a ta yin shi'a ba jama'a ba ta yin shi'a ba mut'a kyauta ta alheri kyautatawa ga matar da aka saki yanzu kun fahimce ni mut'a jama'a dan yan shi'a ba su da kan gado jama'a sayyidina Umar yana hana mut'atul hajji sai suka ce ai shine ya haramta mut'a mut'atul hajji fa yake hanawa jama'a mut'atul hajji mecece mut'atul hajji shine tamattu'i yana cewa ayi kirani da shi da sayyidina Abubakar 'yan shi'a sai suka hargitsa abin sai suka rikita yanayin suka kawo abin a ruɗe suka ce ai umar ne ya hana ba annabi ba ne ya hana me ake nufi da mutu'a jama'a game da abin da umar ya hana shine mutu'atul hajji nan kuma fa mutu'atul mutu'a lil mutallaqa lil mutallaqa ma'ana matar da aka saki alherin da za a yi mata ba mutu'a ta aure ba mutu'a ta aure kan haramun ne jama'a hadisin sahihi yana nan a cikin sahihu muslim kitabun nika annabi ya ce auren mutu'a haramun ne tun daga yanzu har zuwa tashin alkiyama yaushe annabi ya faɗi wannan a hajjatul wada'i ya dawo da ‘yan kwanaki ya kwanta ya rasu ma'ana yana daga cikin hukunce-hukuncen da ba a shafe su ba a cikin musulunci da haka in shi ku dawo cikin taitayinku ba mutu'a muke nufi ba abinda muke nufi da mutu'a kyauta da alheri da za a bai wa wacce aka saki hal huwa wajibun an mustahabbun shin dole ne ko ko ba dole ba ne ka saki mace za ta tafi shin wannan mutu'ar da Allah ya ce wa matti'uhunna shin dole ne ka bata ko ku a'a mustahabbi ne in ka bata yayi ka samu lada in ka hana ba kai laifi ba kun fahimci matsalar da kyau وذهب إلى الأول ابن عمر وعلي والحسن بن أبي الحسن وسعيد بن جبير والزهري وقتادة waɗannan manya-manyan malaman daga cikin sahabbai ibn Umar da Ali da Al-Hassan ɗan Abil Hassan da Sa'idu ɗan Jubairin cikin tabi'ai da Zuhuri da Malam Qatada ibn Di'amata Saddusi cikin tabi'ai sai suka tafi akan cewa alherin tamattu'i da ake bai wa matar da aka saki wajibi ne wannan shine shine umumin alqur'ani Allah ya ce wa matti'uhunna famatti'uhunna ku yi musu kyauta ta tamattu'i wannan ba umarni bane jama'a umarni ne wannan wal amru yaqtadil wujub illa liqarinatin sarifatin alai ma'ana umarni yana wajabtar da wajabci Allah ya ce ku yi musu kyauta ta tamattu'i kenan wajibi ne ina fata da ma mun fahimta kuma a aikace mun ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi waccan sahabiya annabi ya aure ta ya aure ta ya tafi abin nan ya shigo inda take ya dan daga irin dan wannan mayafin na, na kan amarya sai ta ja da baya ta ce a'udhu billahi minka Allah ya tsare ni daga gare ka annabi sai ce a laqad ufti bi azimin kakin nemi tsari da mai girma shine Allah ilhaqi bi ahliki tai ki ta hadu da iyalinki mana sai annabi ya sake ta sai yayi umarni da abata tufafi da wasu kayayyaki akan ta tafi da shi kaga kyauta ta tamattu'i Allah ya ce ayi annabi yayi wannan wajibi ne ina fata mun fahimta kaga kenan kada ya zamto an rabu dutse hannu riga hannun riga ko kana kwalla da kayanta tana Allah ya isa ban yafe ba kana matsiyaciya yar matsiyata a'a ba haka ake so a rabu ba jama'a kai mata kyauta ta tamattu'i kamar yadda na faɗi rabuwar aure ba rashin mutunci bane Allah madaukakin sarki ya sa mu dace dan haka jama'a kun ji waɗannan daga cikin waɗannan wato malaman da suka tafi akan lallai sadaka ta tamattu'i wajibi ce da gwargwadon yadda miji yake alal musi'i qadaruhu wa alal muqtiri qadaruhu amma babu wata iyaka da za a ce dole sai kaza ko dole sai abu kaza da abu kaza babu dalilin da ya tabbata da haka wasu daga cikin malamai kuwa kamar al-Imam Abu Ubaidin Al-Qasim ibn Sallam da Imam Malik ibn Anas da wasu daga cikin almajiran shi mabiya mazhabar shi da wasu cikin malamai sai suka tafi akan cewa almut'atu lil mutallaqati 'ala an-nadabi ma'ana ba wajibi bane mustahabbi ne malamai suka ce wal qawlu al-awwalu huwa as-sahihu wa aula magana farko ita ce daidai amma fa ba a ka'idar yara ba jama'a ka san ka'idar yara wai magana farko sarki ke kama a ba ita ba a'a magana farko mai dalili to ita ce daidai ina fata an fahimta as-sadisa mas'ala ta shida wa ikhtalafa al-ulama'u hal tajibu al-mut'atu li kulli mutallaqa wai shin wannan mutu'ar ma dukkan matar da aka saki sakin nan raja'i ne saki ne ba'in bainunatun sughra ko kubra saki ne qabla an tamassuhunna wa qad faradtum ko ma lam tufriduhunna shin wannan tamattu'in wa ya kamata aiwa cikin waɗanda ake saki wasu suka ce ai dukan su ne ma'ana duk wacce aka saki an tare da ita ko ba a tare da ita ba tana al'ada ko ba ta yi an fahimta to lallai sadaka ta tamattu'i ko alheri na tamattu'i wajibi ne gare ta malamai sun yi maganganu amma abin da yake daidai babu bambanci tsakanin kowace mace da aka saki yadda za a yi wa matar da aka saki saki ɗaya iddata ta ƙare za ta tafi yadda za ka yi mata haka za ka yi wa matar da aka yi wa saki uku haka za a yi wa matar da aka sake ta kafin a tare ba a faɗi sadaki ba haka za a yi wa matar da aka sake ta kafin a tare an faɗi sadakinta ina fata da mun fahimta Allah maɗaukacin sarki ya taimake mu as-sabi'a mas'ala ta bakwai wa ikhtalafu fi ar-rajuli yakhlu bi imra'atin wa lam yujami'ha hatta faraqaha malamai sun yi sabani game da mutumin da ya keɓe daga shi sai wata mace ma'ana an ɗaura aure sai ya keɓe da ita ya zama daga shi sai ita a ɗaki, amma fa bai sadu da ita ba kuma sai ya sake ta, shin ta ci sadakinta duka ko ko ba ta ci sadakinta ba, kun daidai idan bai sadu da ita ba, za a ba ta mene, rabin sadaki in ya faɗi adadin sadakin, in bai faɗa ba ba ta da sadaki sai dai alheri na tamattu'i, to yanzu ya keɓe da ita. Ya yi irha'u sitir. ya saki labule tsakanin shi da ita da mutane sun keɓantu shi da ita a ɗaki shin ta ci sadakinta ko ba ta ci sadakinta ba jama'a kun fahimci matsalar da kyau faƙalar kufi yuna wa maliku malaman kufa da imamu malik sai suka ce alaihi jami'ul mahari dole sai ya ɗauko dukkan sadakinta ya bata ta ci sadakinta wa ya ce ya keɓe da ita jama kun fahimta da kyau kuwa wa alaiha idda kuma sai ta yi idda jama kun fahimta da kyau malai ce wa shafi'i la yujibu maharan kamilan shi ko shafi sai ya ce a bata ci sadakinta duka ba rabi za a raba ta tafi da rabi ya tafi da rabi wala iddata kuma babu idda a kanta idza lam yakun dukhulun li zahiril qur'an saboda babu saduwa tsakaninsu ma'ana babu saduwa tsakaninsu eh to ba sadaki babu idda ina fata da ma mun fahimta me yasa shafi'i ya tafi akan wannan sai ya ce li zahiril qur'an saboda shine zahirin alqur'ani me qur'ani yace malam tamassuhunna ba ku sadu da su ba kenan irha'us sitiri la ibrata lahu ya kamata mu kiyaye wannan dan cewa ai sun keɓe wasu malamai suna bambancewa sun keɓe wani abu ya faru ko wani abu bai faru ba ko kuma a ce in shi ya je gidansu ko in ita ta zo gidan shi ko ɗakin shi wannan tafsilin jama'a lam yarid fi shari'i bai zo a shari'a ba jama'a kun fahimta da kyau kuwa dan haka dai imamu shafi'i ya ce lallai bata ci sadaki ba sannan ba za ta yi mamijin idda ba tunda bai sadu da ita ba wa qala al-qadi shuraih wani babban malami alkali sharehu ya ce ba wannan sharehu namu na zariya ba jama'a wani babban malami ne jama'a eh za ka ji sunayen suna maimaita kansu ku ji wannan abin da wannan malamin ya ce lam asmi'illaha subhanahu wa ta'ala zakara fi kitabihi baban wala sitiran ya ce waɗanda suke cewa wai idan suka shiga suka kulla ƙofa ba baban ba kenan ko in suka saki labule ba a sitiru ba kenan malamin ya ce ban ji alkur'ani Allah yana faɗin ƙofa ko labule ba an fahimta da kyau kuwa idza za'ama annahu lam yamassaha falaha nisfu sadaq idan har shi mijin ya ce bai sadu da ita ba to za a bata rabin sadaki a bisa waccan ka'idar malam masuhunna wa qad farabtum ina fata jama'a mun fahimta kenan waccan maganar cewa idan har suka shiga ɗaki suka keɓe ko aka sanya labule cewa ta ci sadakinta wannan maganar jama'a ba daidai ba ce amma mu kiyaye ta yiwu cikin karance-karance ka haɗu da imamu malik a cikin muwabba ya ƙulla babi na musamman gashi a cikin muwabba jama'a ya ce babu irkha'is sutur babu irkha'is sutur gashi ya kawo waɗannan hadisai guda uku haddasani malikun qala haddasani يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى في امرأة, في المرأة إذا تزوجها الرجل إذا أرخيت, إذا أرخيت السطور فقد وجب الصداق إن سيدنا عمر كما يد مالك يرويته سنن يكاو تشوا وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن زيد بن ثابت كان يقول إذا دخل الرجل بامرأته فأرخيت عليهما السطور فقد وجب الصداق سنن سيكاو أثر كسد نقرشيتي قال حدثني عن مالك وأنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول إذا دخل الرجل بالمرأة في بيتها صدق الرجل عليها وإذا دخلت عليه في بيته صدقت عليه maliku daga ƙarshe da ya kawo waɗannan riwayoyin sai ya ce a razalika fil masisi ya ce ni ina ganin sadaki zai wajaba ne idan ya sadu da ita kun fahimta da kyau sai ya ce amma iza da khala alaiha fi baitiha idan mijin ne ya taso daga gidansu ya zo gidansu ya shiga ɗakinta suka keɓe shi da ita fakalat sai ta fito ta ce kadimarsa ni ya sadu da ni an fahimta wakala shi kuma mijin sai ya ce lam amassaha ban sadu da ita ba maliku ya ce suddika alaiha za a gazgata ta ta ci sadakinta an fahimta jama'a maliku ya ce fa'in dakhalat alaihi fi baitihi in ko ita matar ce ta tashi ta wanki kafa ta tafi gidansu gidan mijin ta tafi ɗakin shi suka keɓantu faƙala sai ya ce shi mijin lam a masaha ban sadu da ita ba wa ita sai ta ce masani ya sadu da ni suddiqat alaihi sai a gazgata shi shi magana shi za a ɗauka ba za a ɗauki maganar ta ba kun fahimci wannan tafsilin kuwa amma dai wancan malami alƙali sharehu ya ce Allah bai faɗa ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai faɗa ba lallai ne wato babu wani abu wanda yake wato asalin kanta don haka matsalar ita ce waxtalafu fi rajul yakhlu bil mar'ati wa lam yujami'aha hatta faraqaha matsalar ita ce shin za ta yi idda ko ba za ta yi idda ba ta ci sadaki ko bata ci sadaki ba zahirin alqur'ani dai bata ci sadaki ba ina fata mun fahimta waɗannan asar din jama'a daga cikin malaman da suka fitar da su akwai babban malami al-imamu Abdulrazzaq As-San'ani a cikin Kitabul Musannaf a lamban asari na dubu goma da ɗari takwas da saba'in da takwas. Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace. jama'a na'am bazawara bazawara ita ce wacce aka taba saduwa da ita da lafiyayyen aure da sadaki me kake so ka ce malam yi jawabi eh eh falaha maharu nisa'iha tsarinninta da ire-irenta nawa ake ba su matsayin sadaki mafi yawanci mafi galibi to sai a ɗauko sai a bata ina fata jama'a mun fahimta Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu jama'a ga karatu ya karatu lokaci ya ƙure ba mu kammala tattauna matsalolin da waɗannan ayoyin ke ɗauke da su ba muna fata insha Allah gobe in Allah ya kai mu za mu tashi kan mas'ala ta takwas mu tafi zuwa ta tara mu karkare da ta goma sa'an nan sai mu ɗebo tambayoyin da ‘yan uwa suka yi waɗanda ke da alaƙa da aure da zamantakewar aure ina hukuncin saki kaza ina hukun akwai wata tambaya mai ban sha'awa jama'a Allah ya sa mu dace sai dai Allah ya kai mu gobe zan faɗa mana ita Allah maɗaukakin sarki ka tabbatar da mu abubuwan da muka faɗi na daidai ka ba mu lada abubuwan da muka yi kuri Allah ka gafarta mana Allah ka ji kanmu ka ji kan iyayenmu Allah ka gafarta wa malam albani Allah ka gafarta mushi Allah ka ji kan shi Allah ka ɗaukaki darajojin shi Allah ka rangwanta mushi Allah ka haɗa shi da annabawanka da manzanninka Allah ka shigar da shi aljanna ka nisanta shi daga wuta waɗannan makarantu da ɗalibai da iyali da littattafai da malam ya bari Allah ka sa musu albarka Allah ka kiyaye su daga dukkan wata fitina da sharri da bala'i Allah muna roƙonka bukatunmu waɗanda ka sani Allah ka biya mana Allah ka nisanta mu daga wuta ka saka mu aljanna zan saurara anan nake cewa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik